أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya ma, yana gaya mana mu bani Adama, yana ce mana wato mu mabukata ne, kamar ya tsaye da bukata gaba ɗaya kamar ɗan adam ne kawai ke da bukata, saboda mai bukata ɗan adam ya fi yawa, shi ne ke kira na ita ya ku mutane, ku ɗin nan mabukata ne, kuna bukata, kamar su kaɗai ne masu bukata, yayin nasu antumul fuqara ila Allah. ku sani shi ubangiji Allah huwal ganiyu mawadati ne ya wadata da bayan sama gaba daya ya wadata da komai da komai saboda haka shi abun godewa ne to anan ubangiji subhanahu ta'ala da ya kira dan adam ya faɗi cewa mai bukata ne yace kamar shi kadai ne mai bukata saboda bukatar dan adam yana da yawa ne bukatun dan adam wajen Allah ya da yawa misali shi dan adam kamar yadda aka sani shi khalifa ne a bayan kasa khalifan Allah ne kowane dan adam shi khalifan Allah ne a bayan kasa kamar yadda Allah ya ce wa yadda kullahi mala'ika yake fata cewa wa yadda qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wato Allah zai sa khalifa sa bayan kasa saboda haka dan adam yake zamanto shi mabukaci ne komai a wajen Allah shi kuma Allah bai da bukata a wajensa subhanahu wataala wato shi dan adam daga zuwansa komai yana bukata bai da komai nasa daga farko tun daga cikin mahaifiyarsa Allah ya ya sa shi ya kera shi ya ba shi duk abubuwan da yake da bukata idansa yana da bukata kunnensa na da bukata hancinsa na da bukata bakinsa na da bukata komai nasa yana da bukata to sai zama to shi dan adam wato tun da shi shugaba ne cewa shi ne kaliban Allah bayan ƙasa to sai ya zama to idan haka hada da bukatunsa da bukatun sauran halittan Allah sai ya zama to kaman sauran halittan Allah ba su da bukata komai dan adam ne kawai ke da bukata saboda tun yana ciki da aka kera shi da ya fito bukata yake yana bukatar numfashi haka yana bukatar numfashi a kullum ba wai rana ɗaya zaba shi ba a kowane lokaci bukatar numfashi na yana bukata yana bukatar ruwa yana bukatar kamar yadda aka yana bukatar abinci yana bukatar yana bukatar inda zai kwanta yana bukatar abubuwa ne ka dinga lissafawa bai da iyaka wanda ada a kullum yana wannan bukata saboda haka ne Allah ya ce lalle dan adam shi mabukaci ne sai ya zama to kamar shi kadai Allah yake nufi shine mai bukata amma ko duk halittar Allah suna bukata shi dan adam idan ma ya zama ta ordinary yana da bukatun da aka sani na kowa da kowa da na dabbobi abubuwan da dabbobi suke bukata duk shi dan adam na bukatar bayan haka idan ya zama musulmi to zai kara akan na dan adam din nan abubuwan bukatar sa zai zama to bukatan da yake yi ya wuce na ordinary dan adam saboda me yana bukatar shiriya yana bukata wato ya zama na Allah yana bukata ya yi hidima wa Allah yana bukata ya zama makusacin Allah to idan bukatarsa ya wuce haka ya zama to mumini ne to fa bukatar ya karu saboda shi Allah subhanahu wataala duk lokacin da ka kusace shi to zaka fi tsara saninsa zaka fi tsara tsoronsa subhanahu wataala to sai ya zama to bukatarsa yana karuwa in ya kai wali bukatarsa ya fi karuwa saboda bukatu suna karuwa saboda kusacinsa da Allah duk lokacin da ka kara kusaci da Allah sai ya zama to ka kara raina kanka sai ka san komai ba subhanahu wataala saboda haka sai ya zama to an bada wato misali daidai gwargwadon karfi da gwargwadon samunka idan matsayi ya kai har na arifi matsalin Allah to bukatunsa ya wuce na saura kuma dalili yana bukata ya zama sifofinsa sun zama irin sifofin Allah bukatunsa na, na, na abubuwa ne kudura da irada da wane ne kullum yana so ya shiga ya zama to ya yi fana'i ya zama to babu shi kamar yadda subhanahu wa ta'ala yake faɗa har ya zamanto khalifan Allah na hakika a zamanin shi ma bukatar sai fi na sauran waliyai da sauran arifai har ya zama annabi annabi bukatar sai ya fi na kowa a kusati har ya zamanto na mai gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda kusacinsa da Allah shi yasa ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu alaihi wasallam saboda sanin Allah da yayi kowa jin tsoron Allah shi yasa wata rana akwai sahabban da suka je suka ji labarin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na ibad na ibadu da sauran abubuwan da yake yi to ga shi in ma wanda Allah ya ya gabata zunubin sa wanda zai yi da wanda ya in ma yana da zunubin Allah ya gabata maza to amma ga irin aikin da yake kwana sallah ko yana sallah yana kuma abubuwa to su sun raina suna so su su kwara kokari akan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to wani suka ce za su yanke zakarin su wani suka ce za su daina bacci wasu azumi da za su rinka yi da suka faɗa labari ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce su waye ya hau min bare ce yaya mutane za su rinka yi suna so su wuce gona da iri wallahi na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku sanin Allah shi yasa na fi ku jin tsoron Allah saboda haka ku bi yadda ku ga na bari in nan ku yi bi na fi ku yawan ibada na fi ku abubuwa ku bi da yadda aka ajiye ku kar ku ce za ku wuce gona da iri to saboda haka shi yasa nan Allah ya gaya mana duk lokacin da kai kusa shi da Allah zai zama bukatun ka yafi yafi kafi neman bukata a wajen Allah kamar yadda mai ilimi kullun ya kai ilimi ya ƙara ilimi sai ga ya ƙara fadayin ilimin kullun yana neman ƙari abubuwa guda biyu ana faɗan cewa mutum baya ba a koshi da su mai neman ilimi da mai neman duniya kullun yana ƙara samun kuɗi ne yana ƙara son kuɗi yana ƙara neman su haka yana ƙara samun ilimi yana ƙara neman su sai dai dukiya bai kai bai kai bai kai ilimi ba ilimi shi wanda shi ne yake kiyaye ka kamar da sayyidina Ali ya faɗa shi kuma dukiya kai kai kiyaye shi saboda haka bambanci ilimi zai raka ka har cikin kabari zai kai ka har sirati sai ya bi da kai ha ka shiga aljanna amma shi dukiya da baka kiyaye saboda haka in kuka yi ban kwana kun yi ban kwana kenan saboda haka nan Allah ke cewa huwa al-ghaniyu shi wato mawadaci ne ya wadata da bayan sama gaba daya inna Allah la ghaniyun 'anil alamin Allah ya wadata da tarife ma gama da su da babu su duk ɗaya ne a wajen subhanahu wataala ba za su kare shi da kowa ba su rage shi ba saboda haka duk abu na Allah sama da ƙasa da duk abun da ke daman yayi saboda mu ne yana faɗa cewa wa wallahu ja'ala ja'ala lakum mimma mimma kalaka ya Allah ya faɗa cewa wato duk abubuwan da yayi wadar yayi mana ne mu yan adam mu yan adam amma shi bai da bukata mu ne wasu bukata yasa ya ba mu shi mai yana da shi in muna bukata mu roƙe zai ba mu ya wadata duk abin da ma yake da shi ya wadata zatin sa subhanahu wataala ko al-ghaniyu mabuwayi alhamidu abun godewa subhanahu wataala
يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز to Allah ya gwada maka ya wadata in ya ga dama ba zai tafiyar da mu gaba daya ya kawo wajensu halittun daban in ya ga dama saboda ka san ya wadata da kai da babu duk daya in ya ga dama sai tafiyar da mu ya kawo wajensu daban idan masu yin shirka masu hada mazauni in ya ga dama sai tafiyar ya kawo wa'anda za su rika bauta masu subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda aka sani ai daman Allah ya tafiyar da mu a kowane lokaci muramu shekul islam shi ibrahim iyas radiyallahu anhu a wajen tasirin wannan waje yake cewa wato idan ka duba ma ai Allah yana tafiyarwa ne misali manyan cikin mu a yanzu shekara shekara arba'in baya manya a wannan lokacin yan gaba gaba suke to a yanzu bayan shekara arba'in din nan za ga babu su yawancin su Allah ya dauki ransu sai yan kaɗan haka nan ma yanzu mu wanda muke tare a nan idan a ƙara shekara arba'in nan gaba za ga duk yawanci an tafi an kawo yansu to kaga wannan ba wanda yake musanta wannan cewa Allah ya tafiyar da wayansu ya kawo wayansu ke sa wani yake cewa a fara'itun matun nun a antum tafluquna wa amnanul khaliqun ما نقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون to duk dai yana faɗa a tafiyar da wayansu a kawo wayansu duk wannan aikin Allah ne subhanahu wataala in ya yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid in ya ga dama sai tafiyar da ku ya kawo wata halittu saboda ikon sa ne wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ya tafiyar ya kawo shi kayan sa ne yadda ya ga dama yake subhanahu wataala ba abu ne mai wahala a wajen sa ba kamar yadda muke shaidawa a kullum yadda muke gani
ولا تزر وازرة وزر أخرى آه والأرض آه وإن تدعو مسكرة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير تو شيب الله yana faɗa dalilin wannan sakan wannan abu wannan ayoyi cewa wala da zuwa tuzra ukra kar mutum ya ya zauna ya ce a'a ai zunubi ma idan ka kana da zunubi da yawa in an je lahira watakila kana da yan uwa kana da abokai kana da mutane da za su za su rarrage maka kaya kamar yadda in kai tafiya cewa zai zamanto in kayan ka yayi yawa in kana da abokai da ba su da kaya za ka ce Allah da rike min wannan dan dauka min wannan dan dauka min wannan to a lahira babu wannan kuma ba za a dauki kai wani yayi zunubi daban ba a rubuta wa wani daban ba a'a wanda yayi zunubi shi ne za a rubuta wa zunubinsa wala taziru wazratun wizra ukhra wato wani laifi ba za a rubuta wata ran da bata aikata ba wata rai wanda bata aikata ba wa in tad'u mutarad ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba idan ma ya karanta wata rai wanda ta dauki kayan nauyi na zunubi mai yawa tana neman wani rai wata rai ta taimaka ta ba wata ran da ta taimaka ko da ko ya karanta wata ran mabukata wato makusata ne misali ko baba da tsakaninsa da ɗansa ko ɗa tsakaninsa da ubansa ko baba da ko mata tsakaninsa da mijinta da sauran ko dan uwa sa da dan uwansa to duk wannan idan aka je lahira a'a ai kowa zai zo akwai wani lokaci wanda za a zo a ɗa ya zo wajen babansa ya ce to baba gashi ba ga halin da yake ciki ina neman ka bani lada kwaya daya wanda samu in wuce sai baba ya gwada masa ah to gaskiya ne yanzu in ni ya baka to ni kowa zai bani haka nan ma mata ta ta kai mijinta ni ba ka san na maka biyayya na ma kaza na ma kai gaskiya ne ba wanda nake so kaman ki ni ne kaza kaza kaza amma kuma sai ta ce ita ma a ba ta lada ko kuma ya rage mata zunubin da take da shi kawai ba ta lada sai ce abba to na ji idan ni na rage miki kene ne amma nace tsammani ni ma idan na bukata zaki bani to idan na baki ko ba zai bani to haka dai li kulli imrin yawmin sha'anu yughni kowa ya ta kansa wannan lokacin wanda yana nema wanda zai kwace shi shine Allah yake sanar da mu anan kar ka dogara da wani ka dogara da kanka ka yi abin da zai kwace ka to wannan aya in aka gani za a ga kaman ayar sotu suratu suratu ankabuti kamar suna kallon juna a wata suratu na ankabuti da Allah ke cewa wala yamilun na tsalahum wa tsalan ma tsalihim wa la yasaluna yawma qiyamah ma kanu yaftarun wannan aya tana magana ne akan waɗanda suke batar da mutane wato nan wannan aya yana yana magana da wanda ya bata ne batatte na shi wanda ya bata laifi na shi ne amma na wancan sura tana magana ne akan wanda ya batar to ta inda za a haɗa wannan cewa ai in kai ka batar ai kai ne kai aikin da ka batar kai ne kai sa'ayi na cewa kar ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira sai ga sai a tare hanyoyi a ce kar ku yarda mahaukaci ne wane ne to idan mutum ya ji maganar ka ya ya bi kai ne kai wannan aiki ko ko wani ne ya maka ai aikin ka ne kai ka batar da shi haka shi ma ya batar da wani kai ya koya masa haka shi ma ya batar da wani ya kai masa ya tara maka dukkan laifuka Allah ya ce wala yabin asqalahum bayan laifukan ka na kana kanka wa asqalan ma asqalihim a ƙara maka da laifukan wanda ka batar da kuma laifukan su ma wanda suka batar duk a hada a tara duk kayan ka ne kai da kai kai wa qalla bil insan illa ma sa'a to lalle wannan sa'ayin ka ne na batar da bayin Allah ka hana su bin hanyar Allah saboda haka jama'a Qur'ani fa da mu yake magana kowa ya rika sani kaga nan Allah yana magana cewa kar ka yadda ka dauki ba wata rai da ta dauki laifin wani wata rai kowa nasa za a bashi kuma financial yana magana kan cewa bai ta da wacce ko magana ba duk wanda ya koyar da alkhairi to duk wanda zai koyi alkhairin nan in suka yi abu alkhairin nan so koyar aka yi alkhairin nan Allah zai zai zai zai bashi alherin sa kuma ya ba shi alherin wanda suka koyi da aikin alherin nan a ƙara ba ta an rage musu komai ba kawai irin falala na Allah za a ba shi lada kamar yadda za a ba wanda ya wannan aiki za a ba shi kamar wannan lada ba ta da an rage wannan ba kamar haka kuma aka zunubi ma wanda ya koyar da sharri to za a ba shi zunubin sharrin da ya koyar da ya koyar kuma da sharrin wanda suka koyar kaza malami koyar da sharri to duk haka za a hada a baka wata da an rage wa shi wanda aka bar zunubin sharrin aka rage musu zunubin su ba a za a baka saboda shi ma daga cikin aikin ka ne saboda haka jama'a mai da hankali a wannan lokaci yadda muka gani wayansu bayan Allah za su zo suna kafirta musulmi suna suna zagin bayan Allah ko rajin waliyan Allah to wannan babban kuskure kuskure ne babba ba karamin abu bane tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada yayi fada akan maganar kafirta musulmi din nan ya kamata a sani idan dai ana bin kitabu da sunna mun san akan cewa kitabu yayi magana ya ce ya ayu alladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu man alqa ilaykum assalama lasta mu'mina ya ku mu'minai idan kai tafiya a nan ne kuke ganin wa'anda ba ku san su ba to ba ku mai da hankali ku kula duk mutumin da kuka haɗu da shi ya ce muku assalamu alaikum kawai to kar ku yadda ku dauke shi ba mumini ba saboda haka mutane sun mai da kafarta musulmi abu ne mai sauki dan Allah wanda suka mai suke kafarta musulmi nan sun yi aiki da wannan aya wannan shine kitabu fa ba wani abu ne kitabu a'a Allah ya faɗi abu kai yanda Allah ya faɗa ka bi shine ka bi kitabu ba wai ka faɗa da baki ba sunna ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kusabu ibn zaid wata rana ana fafatawa yana tsakanin da wani sai wani yace la ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam usama bai bashi ba sai ya kashe shi da ya kashe shi labari ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ya kira usama yace yanzu kai shi kai bayan ka ya ce la ilaha illallah yanzu kai shi kai bayan ka ya ce la ilaha illallah idan ya rasu Allah bai faɗa ba sai da ya tsoro tsoro da ya karkata ya kai saboda dan kiyaye tuwa cikin zane da sauran hawakin da shi yasa kawai faɗa yace a ka fasa zuciyarsa ne kaga cewa la ilaha illallah su dan tsoro ya faɗa ka fasa zuciyarsa ne jama'a a kula wannan magana Usama ibn Zayd shine ake masa hibbu rasulillah ibn hibbu rasulillah wato masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah wanda in saboda maji daɗi ne idan ana neman wani shafa'a ma shi ake aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kusa da manzon Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya gwada mana munin wannan magana munin wannan aiki sai ya ce masa yanzu kashe shi kai bayan kaji ya ce la ilaha illallah da ya ga ran manzo Allah ya bati sai ta ya rasulullah ka dena mun gafara yace in ne amma gafara in yi yaya da la ilaha illallah na shi jama'a la ilaha illa kwaya ɗaya fa yanzu aka ji ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai zai nema usama gafara ba ina ne wanda gafara yayi ne da la ilaha illa da yaji a wajen wancan wanda aka shi jama'a kana rika faɗa da baki kitabu wa sunna wallahi aiki da kitabu wa sunna saboda haka muna kira wallahi a sani cewa waɗannan bayan Allah da suke mana wa'azi kullum suna gaya mana suna gaya mana wallahi da wannan zamanin zamanin annabi ne shi ne zamu ji wannan abubuwan da suke gaya mana bakin su to amma yanzu babu annabawa wannan zamanin sai dai magadan su ne malamai to yau idan ka ce malami ya faɗa ka ce a ba haka bane ba haka bane yana faɗa ba ka haɗe ba haka bane to kuma idan ka ji magana annabi idan ka ji magana Allah saboda haka ya kamata a gyara kuma alhamdulillah duk abin da malamanmu suka faɗa gashi ya fito a fili an gani sun yi faɗakarwa sun ce an zaɓari Allah ana abubuwan da bai kamata ba ya kamata a kula da irin wannan abubuwa saboda me saboda mu samu tsira Allah yana faɗa nan ba wata rai za ta daki laifin wata rai ha kuma bai tazar da cewa idan ka koya wa mutum alheri Allah ya baka alheri ba bai da kuma cewa idan koya mutum sharri Allah ya hada maka da sharri ka da sharrin da ka koyar da shi ba to da ka bi kokari mu koya mutane alheri mu daina koya musu sharri ah wannan zai wani tuzo ukra wa in tadu min qadillahi liya la yuhmal minhu shay'un walau kana da ba ko da ko dan in ka masu makusata ne ba za su ba su wato dauki nauyin zunubin ka ba ko kuma su baka lana cikin nasu ba shi yasa kullum wani mushrik radiyallahu anhu yana faɗa cewa a ranar kiyama da yake shi a wajen Allah an yi kiyama ba an tashi an gama mu ne yanzu aka samu da faifai amma an gama na wuta na wuta na aljanna na aljanna saboda haka zai aka ji a Qur'ani ya bamu labari ga matsa inda ake ana tsaye ga abun da ake fada ga yadda abun wuta wuta suke fada ga abun da aljanna suke fada shi yasa a wajen an zo saboda tabbatar da cewa an zo ana magana hisabi din nan to wani bawan Allah sai zama to an gwada ai kayansa an gwada kayansa amma kuma ka zama to ana neman lada ɗaya wanda zai shigar da shi aljanna sai ya rasa sai a ce to tafi lillahi je kai nema je ka nema da ka samu in ya fita ya je nema yana nema ya je wajen ɗansa ya je wajen babansa ya duk wani makusanci a wajensa wanda ke ganin zai masa abu duka ya rasa sai wani ya hango shi ga yana ta wahala yana ta tafiya ya ce mara bawan Allah zo ya haka ne sai kamar yadda ka gani ga ni yanzu an gwada littafi na gashi yanzu sauran mun lada ɗaya shiga aljanna na rasa lada ɗaya to dama aikin zulmi za za a jerar tashi da sa shi a gaban mutum za a surar tashi to da kaje he bada wani to ka gani dai duka aikin zulmin ne kayan kenan dan ladan na guda ɗaya gashi na nan to na san dai wannan ladan ba abun da zai mu akan wannan mutane kam sai an shige ta saboda haka kar mu bi babu kai gashi dauka ka je ka shiga aljanna shi kenan sai ya dauka din sai ya tafi ya je ya shiga aljanna saboda abu da tsananin wannan rana sai Allah ya ce to za ka shiga aljanna ka samu sai ce to an baka ceto mutum daya shi kenan sai ya tafi sai ya je ce da mara ta fado zo kawai ta fado zai nemi ɗansa ko uban shi ko matan shi zai nemi wani a ci ai wannan mutumin da ya taimaka Allah da shi yake nema da yake Allah ya yi niyyar jikarsa ce za da an zo gaban wani sikeli da ba zai kwace ba wata gida amma Allah sai jikan sa sai ya tura ya san daman wannan shine zai ba shi sai ba shi ya shiga aljanna jama'a rahman Allah na da yawa duk wannan akwai wani sai suka irin wannan ayat ce to kaji ma ba ba wata uzuri ba sai akwai shafa'a ba wani shafa'a babu rashin sanin qur'ani ne kowanne magana qur'ani yana magana a kowace a kowane mawqif yana magana da yadda ya dace idan kace ba shafa'a ana cewa a'a a za ce mutanen ka zo ku shiga da shi aljanna ba sai ba kuma ko wane ne babu wannan zaka ji annabawa ma suna cewa ana cewa li kulli min yawmin sha'ibuni a'a kowanne akwai makamin sa wannan makamin ana maka gargadi ne a duniya cewa karka sake ka dogara da wani zai iya maka wani abu a'a ka dogara da kanka ka samu kai imani wanda idan ka la ilaha illa baka da la ilaha illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan komin ba wani mai shafa'a da zai shafa'a kai shigar da aljanna babu in dai zama zunubi ne ba iyaka da wannan za ka samu wanda zai face ka idan ka idan ka shirya wannan kamar yadda aka ce mutum ya shirya ya koyar da alheri kai abokai da mutanen kirki za su iya kwatanka haka nan kuma kai ne sun ci mutanen banza to za su iya cutanka to duk irin wannan in kai mutanen kirki akwai wajen ayan da manzara sallallahu alaihi wasallam aka da Allah yake faɗa a nan gaba zai zo cewa da aka faɗa aka ce ai ziyada shine bayan Allah ya ba su aljanna sai kuma ziyada shine sai rinka ba su da tafto ku je duk wanda kuka sani wanda ya wani alheri ku je ku kwace shi shine ziyara wanda zai zo a nan gaba wa zura wa ta gurin lokacin la ilaha la yu'minu shay'un wa law kana za qurba inna wa tunziru alladhina yashawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu salah ya rasulullah ta sani ba wannan gargadi da kake yi kana yin gargadi ne wanda gargadin ka zai amfanar su yi imani ba wai dukkan su wanda kake gaya musu ba a akwai waɗanda da muka sa su ne kawai wannan garkatun naka zai amfane su su wanda muka rubuta musu sa'ada wato wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka yi imani da wuta da aljanna suka yi imani da littafai suka yi imani da malaiku wanda ba tare da sun gani ba bilgaibi wa qamu salah kuma suka tsaya da sallah suka dawama akan yin sallah ba su ba su yi wasa da sallah ba to faman tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi saura ya rage na mai shiga rijiya wanda yayi kokari ya gyara halinsa ya tsarkake yayi aiki da abin da ya ji na ayoyin Allah da abin da manzanni suka faɗa ko malamai magada annaba suka faɗa kai gari to karfa kasata wannan zaka amfani wani ne ko wanda ya maka wazin ne zaka amfana in kai imani ko kuma wani ne a'a kanka ne zaka amfana kai ne kai wa kanka kiyamul laili kai za ka ga amfanin abin da ka yi kuma da zaka mai zaka lafi wai da Allah masir a sani ba makoma fa wajen Allah ne dole ne akwai sanar da za mu koma wajen Allah saboda haka Allah ya bada maka hanya guda biyu ya ce maka ga wannan hanya yana so ka bi saboda ka samu tsira yana jin tausayin ka ga wannan hanya kuma baya so ka bi ba ta da kyau za ka samu azaba to saboda haka sai ka zaba kanka hanyar da za ka bi wanda daga bayan da wa ila Allah al-masir makoma dai zuwa ga Allah ne duk zamu koma ga Allah
وما يستوي الأعمى البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور to nan za yi magana ka san duk mutum da ka gaji a duniyar nan mutane biyu ya tare da shi akwai wani a ciki akwai wani a fili wannan jiki shi ne na filin na cikin kuma shi ne na cikin wannan wanda idan ya zabi ce mutum ya tafi to kamar yadda wannan jiki yake da yake ji yake gani yake cin abinci yake da abin da zai yake raya shi da duk abubuwan jin daɗi haka shi ma na cikin yana yana buƙatar duk wayan abubuwa to Allah ya zira magana da duk kafirai kenan wanda shi ɗaya mutumin na cikin nan badi ne ya zamanto bai ji kira ba Allah ya ce wa ma yastawi da'ama wal basir wato mai gani da mara gani ba za su yi daidai ba haka kuma musulmi da kafiri ba za su yi daidai ba haka malami da jahili ba za su yi daidai ba wanda ya sani da wanda bai sani ba su yi daidai ba wato saboda me wannan shi na cikin idan ya zamanto ya rufe baya ganin shirya to shi ne Allah yake magana da shi yake cewa ya makance baya ganin hidaya duk wani abun da za a gwada masa ya imani ba zai gani ba saboda mai makaho ne shi na Allah ya jawo mai sai a'ma wal basir wanda kuma idan ya ji kira yake ji to shi ne mai gani mai ji wanda ji yake yake amfana sa to Allah yana faɗa a wani waje yana faɗa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wato makanta ba wai makanta na fatan idon na shine makanta mai muni ba a'a makanta mai muni shine makantar zuciya wanda ke cikin shine idan ya makanta to shine mutum yayi asara shine wanda baya jikira shikenan Allah ya toje shi wanda bai zai imani ba Allah ya kiyaye mu to shi Allah yake magana da shi wa ma yasai a'ma wal basir wato me gani na shiriya ba zai daidai da wanda baya gani ba mutum ne ga kina ganin annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana bayani filla filla yana gaya maka labaran mutan farko da mutan karshe yana baka labarin lahira yana baka yana karanta maka wannan alqur'ani amma ka rufe da ka ce duk ba gaskiya bane wai shi ba ce ne kai ne mai kai kai ne kai ne shirye annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wai karbaran maka suna masa kallon shi shi ne batacce ya zo ya so ya batar da su amma su shiryayyu ne subhanallah suna bi suna cewa shi mahaukaci ne su masu hankali ne suna bi suna cewa boka ne su kuma ba ba boka ne bane duk dai abubuwa mawaki ne su kuma mawaka bane Allah Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam jama'a mutumin da ya ga Annabi Muhammadu bai imani ba da Allah ko ne ayat da gwada masa saboda haka shirya da hannun Allah ne sai wanda Allah ya shirya saboda haka mutum ya mai da hankali karfi ya dari kanka musamman masu shekaru irin namu ka ya dari kanka ka kai tsammani ka yi karatu wallahi dole ka yi haƙuri in kana son tsira amma za ka tsaya kai ta bambami ba haka bane karatu ba shi bane wani abu da karatu shi ne wani abu da iblis bai halaka ba da yawan ibada shine wani abu da iblis bai halaka ba saboda iblis ilimi saboda yawan ilimin sa shine yake jagorancin mala'iku in zaje ran gaji iblis saboda yawan ibada sa doron kasar nan ba inda bai bai wa Allah sujada ba kuma Allah ya san cewa shi tare bere amma ya bar shi ya dinga ibadar nan ya bar shi ya yi ilimin nan kai iblis ba sai da ya shekara dubu arba'in yana mai gadin aljanna kafin nan ma ba Allah ba ya san cewa shi mafitacce ne saboda haka karka yaudari kanka karka zo ka raina malaman kuwa malaman baba ya ka raina su kana ganin su ba ko na kai kasan wani abu wallahi yaudara kanka kace zamanin sahabbai ma irin wannan ya faru akwai wayanda suka ce wai suna neman yardan Allah ne amma wasu yin nasu wani za su yanka karka zama daga cikin irin wayannan samarin wai sai na zuwa ya bata ya kauta yin annabi yana kan mimbarin mazala na hudu ba samari ne ta zo wai ce wa sayyidina Usmanu majiyin Allah sauka sauka wai majiyin Allah sayyidina Usmanu ba yana dan shekara 80 sai ba san waye sayyidina Usman ba sun zo sun samu addini addini sai da aka samu zaman lafiya an koshi an samu an samu wadata ba san lokacin da ake wahala ba wanda su sai na zuwa su suka tsaya addini har yazo yanda yake nan amma yau sai na zuwa ya faɗi maganganu ya yi wasu ayyuka wanda su ya wuce hankali suna ganin ai sai na zuwa shi kuma hujja ne ba aikinsa ba addini ne shi idan ya wani abu ya zama abu da addini tunda manzo Allah ne ya faɗa yace sunna da sunna khulafa'ur rashidi to da ko ya yana ba kai baka da baki kace ba haka bane shi kai daga naka ce a sai na zo ne yayi kaza shi kenan saboda haka an sa shi ya zama hujja a addini amma sai na Usmanu haka nan ayi kokowa da shi a yadda shi a zauna kan kirjinsa ga dan shekara 80 har yana cewa wanda ya hau kirjinsa ya cewa babanka na kima ma wannan gero da zai ga inda kake nan da ba zai ji daɗi ba to daga nan shi dai wannan daga nan bai saka shiga ba sai ya san cewa lallai ba daidai ne abin da ke yi sai na Usmanu gidansa aka shiga yana azumi yana kasuwa Qur'ani masu sallah ne ba masu marasa sallah ba masu sallah saboda mai su suka ganin su shi ne yune sai na Usmanu ba daidai suka shiga gida sai na Usmanu ta ci aka yi ruwan da zai sha sai an dauko ruwa da aka gera sai a fasa ɗan tawaye ba za su gane ruwa ba wasu makiyin Allah ne ƙarshe sai na zuwa ta katanga aka hau aka fada gidansa yana karanta Qur'ani amma aka masa yankan rago wasu makiyin Allah ne mai sallah ne yanka shi ba wani ba mai sallah to musulunci ya saba wannan kai da abin tausayi ka sani wanne ne zaka bi bi hana musulunci ka bi ba da haka sai na zuwa musulunci ya ci gaba kai shawara aka yi a ɗakin kaba aka ce al'umma nan ba ta zama lafiya ba sai an kashe sayyidina ali da sayyidina ma'awiya da sayyidina amr ibn al kuma aka yi mitin ne aka je kuma wanda ya rashin sa'a wanda ya je ya kashe sayyidina ali ya same shi yana tada mutane a tashi asbaba asbaba asbaba shi ma aka sara masa ku biya nan yace wanda ya sara masa ka buge inda ban tashi ba dama annabi ya gaya mu yace wata ran jinin wuyan na shi ya jika wannan gemu ko mai sallah ne ko bararrensa ne saboda haka jama'a dole mu gyara lokaci yayi kun ga dai yanzu halin da muke ciki kar ka yaudari kanka bayan sai na so na mata kai don bushewar zuciya ba wai makamarta ka ja ka tsare ko ba za shigar da gawan mushriki ba ko ba za shigar da sai na so cikin makamarta ba sai na so fa da muka sani ba jumnurai wanda shi ne ya aiki ya ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu wanda duk duniya ba wanda ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu wanda annabi ke cewa da yana da wata yamma da ya bashi wanda malaikun rawa masa ji sai ba to dan Allah wanda ya ga mai wannan wanda an masa albishir da aljanna lokaci guda annabi ya kira ya kira mutum goma sai ka fara ya cikin wayannan goma shi kada annabi ce shi dan aljanna ne ba iyaka sai na zo ran lokacin da ya kawo kayan kayan wato taimako na gudumawa na yaki tabuka annabi yana shara mana kai ce ya Allah na yadda da Usman ka yadda da Usman cewa ba wani abu da yake ba wannan rana sai da zo ka fara faɗan irin halinsa amma duk wannan bai hana wani zuwa sallah sai yanka shi ba saboda siyasa haka sai na ali an kashe shi saboda cewa sai an kashe shi tukunna za su samu zaman lafiya haka saboda duniya an kashe hasan haka an kashe sai da kai saboda siyasa kai akwai lokacin da ya zama to kai ƴaƴan manzon Allah ke nema ana yayyankawa menene ne su saboda su masu su ƴaƴan manzon Allah ne jikokin annabi ne saboda suna da farin jini duk wanda ya gansu wai su fitina ne daga an gansu da yake jinin sa da yake da jinin manzon Allah to da haka sai haiba da so tun da Allah ne mana umarni akan mu so jikokin sa da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kullu tarkum alaihi ajin ilmu da fil qurba sai zama to kowane musulmi na son jikan annabi to sai zama to sun zama to ba a so a gansu in an gansu wani zuwa fita saboda haka a kashe wayansu a sa wasu a kuku wasu a musu abubuwa da yawa irin wannan kai akwai lokacin da ya zama to akan mimbarin juma'a ne sai an zagi sayyidina ali da da da ɗan gidan sayyidina ali har da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa wai wai dan malam ka halin malam saboda siyasa saboda haka dan Allah kana dauko siyasan wayansu jama'a zuwa kawo mana nan kamar duk wani tafi siyasa ya riga ya shiga cikin addinin su kamar mu yadda shehu Usman dan Hodiyo ya ya jaddada mana addini nan wallahi ba inda kai ka zama addini kamar haka ko ka shiga duniya ka je ka gani ka shiga duniya na baka ashwari ka je duk duniya ka je ka ga ina ne ake ibada kamar kamar Najeriya wanda mutum haka shi da kansa kawai zai je masallaci yara hakuna ga zai masallaci babu kan mu da rikan jama'a majiya kasiya bayan da ku kaje musulunci da hannu lokaci yayi da za a gane da za a gane sharrin makiya wallahi malaman nan sun riga sun saki abin da Allah ya gaya musu abin da Allah daura musu sun riga sun faɗa sun faɗi duk abin da ya kawo su faɗa sun riga sun faɗa saura ya rage namu mu ji magana su ko kar mu ji su sun riga sun faɗa shi da Allah ke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana gaya masa wato وللرزق لا يدعو به انما تنذر الذي يخشى ربه بالغيب وقوزا ومن تزكى فاذا زكى نفسه وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور كما يبدا wato ba za su yi daidai ba da jahili da malami ba za su yi daidai ba haka nan kuma wato kafiri da musulmi ma ba su yi daidai ba haka nan kuma mai gani mai idon basira wanda ke ganin gaskiya daga ya ganta ga kuru-kuru ya gane ta da wanda ko zai ga gaskiya kamar ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya ga qur'ani ya ji qur'ani amma duk wannan ya ga bai gani ba to wannan ba za su yi daidai da wanda in ya gani ke gani ba sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ne manzo da cewa shine daga cewa Allah ya aiko ni yace ya yarda saboda ya san annabi abokinsa ne dama da aka Isra'ila da Miraji lokacin da wani suka rifta suna gani abin ya gino ya za a ce annabi a cikin dare har ya je kudu har ya wuce har ya je sama har ya dawo kuma an zo an yi bacci da shi saboda ya girma a zuciyar su zai ba zai yiwu ba wai Allah bai zai iya haka ba ko suka rifta amma lokacin da zuwa ce na yadda na yadda shi tsaka siddiq وما يدري الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور كافرتي دا دا إيماني ما في دي با كافرتي أي جميع ذات saboda kafirci kala kala ne kafirci da kansa har zaka samu a cikin kafirai ko wanda botan rana suke wayan su botan wata wayan su botan ruwa wayan su botan dan maraki wayan su botan botan wuta wayan su botan dan adam wayan su wayan su duka dai sai za ka aka hada su ba zai daidai ba imani ko guda ɗaya ne Allah ya ce inna dina inda Allah islam addini guda ɗaya ne wajen Allah yana faɗa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda da wani addini ba na musulunci ba to in yaje lahira fa zai zama to shi ka wanda kai asara ne يا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. سوى هكذا لنا ذاك imani shi kadai ne. shi kuma kafirci aka faɗa shi kafirci wato kala kala ne da yake ba hanya ɗaya bane da yake ba gaskiya ce wala zulumat wala nur wala zillu wala haru haka kuma da dan aljanna da dan wuta za su yi daidai mutum ne ya kai kansa wuta ya zaba kansa wuta bayan ga Allah yana kira sai ya ce wallahi ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci amma ya ki wannan hanyar Allah ya je ya bi ya yi ta tsaka ya yi ta ya yi ta rabawa yana yana tsallakawa tsallakawa har ya je ya samu wuta ga hanya dai aje a miƙe ya bi sai ya bi hanyar wuta ya ta tilka hududun lahi fala ta ta duha sai ya ta tsallake hududin Allah tukunna zai kai wuta amma ya ta tsallakewa sai da ya kai kasa wuta ai ba zai daidai ba
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور تو يا رسول الله
za su yi daidai da duk mai jin alqur'ani za su yi daidai wa ma yasabi al-ahya wal amwat da matattu kam da rayayyu za su yi daidai wannan mai rai da wannan gawa za su yi daidai kamar yadda kuka sani da muna magana akan asalin mutumin da yake cikin ne kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin suratul an'am ya cewa yana yana cewa ah, wato ah, zai daidai a wa man kana mayyitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات التي خارج منها انا بعد مثال سيدنا عمر سيدنا ابو جهل ابو جهل سيدنا عمر دا a mace yake lokacin da bai musulunta ba yayi shekara kusan shida ana bugar maya da shi bai musulunta ba ya taba sumar da sayyidina abubakar lokacin da bai musulunta ba Allah yake sai muka shiryar da shi shine muka raya shi fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يشري بالناس شيء muka bashi hidaya shiriya dama Allahu nuru samawati wal ard yana faɗa cewa nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha asali Allah shi ke shirewa da wannan haske wanda in Allah ya haska maka gani in bai haska maka kuma ba wanda zai iya haska maka gani shine wa ma yastawi al ahya'u wal al amwat wato musulmi da kafiri ba su daidai ba musulmi shine rayayye kafiri kuma shine matacce wanda ya zama to bai da amfani kenan ko da kana ganin sa yana raye to matacce ne gawa ne yake tafiya saboda ga inda ya kamata ya rayu daman rayuwar duniya kan kwana nawa ne ai kwanaki ne dan kadan amma ya kashe inda zai samu rayuwar lahira saboda haka sai zama to matacce ne tunda yana duniya tunda rayuwar lahira ita ce gaskiya amma sai ahya wurin amwat sai Allah ya ci gaba ce inna Allah yusmi'u man yasha ya rasulullah kai hakuri Allah ya tabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da ya rasulullah kar ka damu da suka ji imani kar ka yi tsammani wai kai ne suka cuta da suka ji imani wallahi sun ci kansu ne kar ya dame ka abubuwan da suke yi dalili duk abin da suka yi wannan ne ke sa shi Allah ma ya ki sun yi wa manzo Allah da shi kuya su ci maka mutunci saboda kiman manzon Allah wajen Allah Allah sai ce ba zan ba su imanin ba ka kwatar da haka ka kawai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatul mudani shi a sonsa kowa ba imani sai ba zai ba zai ba zai saba abin da abin da Allah ya kaddara ba shi yasa Allah ya ga maza ya za ka ji Allah ka ba ka yi nafsa Allah ya kunu mumini ya rasulullahi wai za ka ta kanka ne saboda suke su yi imani ko ta danka ne ka kai kyau ka isar ne ka isar ka faɗa musu kawai amma a amsa he na yadda shi da Allah ya gawa inna Allah yafi man yasha wato Allah shine yake yake isarwa wanda ya ga dama wanda bai amsa kira ka ya rasulullahi idan Allah bai bude zuciyan ba ko mai wa'azi yayi wa'azi ko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ba zai shiga ba saboda mai Allah bai bude ba kullum wani mushrike zaka yi mana cewa tsakanin Allah da annabawan Allah ko wakilan annabawa misali kamar daki ne mai sakata mai kwado sakata ta ciki da kwado ta waje su annabawa da malamai magada annabawa su ne wanda aka ba su shi in kwadon waje shi kuma Allah shi ne yake da sakata a ciki idan Allah ya ga dama man ya shaɗin da yake ne idan annaba suka kira sai Allah ya bude wannan sakata ta ciki shi kenan sai kawai sai mutum ya ji shirya ya shige shi sai ya imani idan bai ga dama ba kuwa ko da annabi ya yi wa'azi ko malami ya yi wa'azi to sai dai ya yi kawai Allah ya ce ba shi ne bai isar ba ba zai isar masa ba Allah bai kaddara wannan zai ji wannan wa'azin ba saboda mai halinsa Allah dama ya yi masa cewa shi mutum ne mai girman kai wanda baya girmama na gaba da shi mutum ne mai wasu halaye wanda Allah dama bai yi niyya ya yi imani ba yawa Allah wai laifi wanda Allah bai so shi da wani rabauta ba saboda haka tuttun azal Allah bai kaddara masa ba shi ne Allah ke cewa anan inna Allah yusmi man yasha duk wanda kaga bai imani ba ni ne ban ga dama ba wanda kai kuma ya imani ne na ga dama da wai mu'jiza yana sa ai imani da ya kamata kafiran da suka wuce wanda a gwada musu nabatu salih ko wanda a gwada musu abubuwan mamaki na kaman kada matattu na annabi isa da kuma warkar da kutare da da da macijiya na annabi musa da sauransu dai irin abubuwan mamaki irin a jefa mutum a cikin wuta wutan ta mutu ta kita kona shi ga wutan tana cewa mashi lafiya lau barkan wa salaman ala ibrahim duk lafiya lau duka ta zauna lafiya da da wannan duk ya sa an imani saboda haka yanzu wani annabi duk an wuce wannan an wuce wannan shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da da annaba suke mujira da shi yanzu a cikin zamanin annabi sharrul bariyati ba Allah ya ba su yi ko za su kawo in ka ji za a gwada mutane za ka shiga wuta lafiya ka zauna lafiya shirin bari yadda ba sai kawo maka mota saboda al'umma annabi ne shi ma ya kawo maka mota fadda wa salama mota dai ai wuta ce mota ai wuta ne sai za a samu ka mota mutuwa wuta ce kai da kanka gaba kai kik zaka ce ba ta kawo wuta ba ashe wuta ce in ta kawo wuta ko ba ce ta kawo wuta ina son irga maka sifofin wuta ka ga mota tana da shi kuma da shi saboda ka san girman annabinka sallallahu alaihi wasallam wuta yana da haske wuta yana da hayaki wuta yana da zafi wuta yana da kuji in yana da yawa to ka gaya wanne ne wanda mota ba da shi yana da kuji yana da haske danja kenan yana da kuji kasa kasa haka kuma yana da hayaki kan yasa ransa ya da zafi kama masa nan sa kaji wuta ne ko ba wuta ba annabi da ya faɗa ƙarshen zamani wuta za mu rinka shiga ta kai mu inda muka kwana za ta kwana inda muka san nan za ta yi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka amma za ga muna cikin barda masu lamu hatta yanzu wa salaman ala ummati muhammad sallallahu alaihi wa sallam an wuce nan ba ma sai Ibrahim ka kawai ba a'a yanzu an kai matsayin rahmatul buda ne saboda haka ummat Muhammad da a hausa ma iyawo a'a sai annabin Allah sai annabin Allah annabi Sulaiman ba zaka ga Allah ya gudu wa shahr wa wa shahr amma annabi zauna annabi sallallahu alaihi wasallam a'a sharrul bariyati ma zai hausa mai yawo har ya saka Allah saman ba lafiya Allah mai je ya dawo sai ran da Allah ya ga dama ko ya rikitar da shi a jirgin sama kan baya tashi sama saboda al'umma annabi sallah zai yi shawagi ya gama komai da sai annabin Allah amma yanzu an wuce nan an yadda sana'a ma za ta iya kawowa duk abubuwan ma wacce da kake ganin nan ba an wuce ne ba an yi nisa an wuce an jefar a juji ne har aka zo aka samu saboda duk adan duniya kake gani can na tafiya tukunna burbudin ta ne da kake ganin sai an kona mai tukunna sanar za ta fitar da hayaki to wannan hayaki shine burbudin da ake ake gani yanzu amma tafiya yayi nisa to da haka zaka rinka daukar dukkan mujizin annabawa za ka gani yanzu a mujizan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya zama to an riga an Allah mun ce Allah mun ce shi ne kuma Allah ke faɗa nan inda Allah mai jawo ma zai musulmi man fil qubur ya rasulullah wai kam zaka fitarwa wanda yake gawa wanda yake ciki yake binne a cikin a cikin wannan jiki shi wanda ke binne zama gawa amma kabarin da shi da cikin wannan jikin ya ya binne baya ji baya gani zaka je da shi ne ya gane a ba zaka je da shi ba ai kamar yadda kake kira ake magana wannan ko ba zai hana a ce gawa yana jin magana ba a'a gawa yana ji hatta wanda suka kai shi makabarta yana ji tafiyar su suna komawa kuma ba za a zama sanar bayan ya yakin udu yakin badar da kwana uku ko kwana biyu ya zo rijiyar da aka ce masu abu jali da sauran kafirai su kuba da su shaiba da da da da sauransu ya zo na kira su ya cewa ni dai na ga abin da Allah ya mun wa'adi ya zama gaskiya kuma kun samu abin da Allah ya muku wa'adi ya zama gaskiya sai sai na wani ce ya rasulullahi ga waki da fake magana da su ba sa jin ka ba sa jin ka manzo Allah ce a'a wallahi sun fi ku ji abin da nake faɗa kawai ba su da dama su iya mayarwa ba su da ikon mayarwa amma ji kam sun fi ku ji to haka ba waɗanda kake musu wa'azi wanda kaga sun su jin nan a'a kaman gawawaki ne kaman wannan gawawakin da suke jin magana amma ba sa iya ruwa to haka duk wanda kaga bai imani ba shi ma wannan gawan ne ya ji amma bai iya amsawa ba saboda me Allah bai rubuta masa wa ma anta muslimu fil qubur ya rasulullah ba ka ji yadda wa'anda muka rubuta cewa su imani ba duk wa'azin ka duk bayan da zaka musu ba za su bari ta ba
إلى أنت إلا نبي إن أنت إلا نذير يا رسول الله كيف كيف بي gargaɗi ne kawai naka gargaɗi ne karka dami kanka cewa su yi imani wannan ba naka bane kai ne kai gargaɗi in sun ga dama su yi imani in sun ga dama kar su yi su ne su su ne suke da bukata ba mu muke da bukata wajen su su ne masu bukata da kan ma su yi ma inna idan da illa da kai ba karanta ba sai ne kai mai gargadi ne mutum wanda ka musu gargadi ne in su ji sun yi imani ka musu gargadi da abin da zai same su to in ka yi musu gargadi sai ka kare naka to jama'a ku sani ba kun ga annabi ma ce lasa yi gargadi ne kawai to annabi ma ya gargadi wasu su yi imani ba bare malam bare malam ha malam na shi ma ya gargadi ne kawai fada saboda haka yana jawo hankali ina ƙara gawa dan dan annabi waɗannan mutane su duba su gani su ga irin rayuwar da muke da muke zaune lafiya zai take da irin wannan yanzu dan Allah malaman da su faɗa tun da ko ba su faɗa ba ba su faɗi cewa a daina tsokaran Allah ba cewa ana zagin waliyan Allah ana kafirta musulmi wannan abu yana kafircin Allah sun yi magana da kai tun ana soja malaman da suke jiya suna magana cewa ga yadda zai gane aka ce wasu wasu siyasa ba ga shi ko duk abin da suka faɗa kowa ya gani wanda yake ji na wanda ya san da shi aka yi ya san ya gani cewa abin da aka yi ya zama gaskiya malaman da ake gani ba san siyasa ba mutum da ke dauke da qur'ani da fassararsa da komai da kawai ka ce bai san siyasa duniya ki ya kai kai duniya me duniya duniya ai saboda sanin duniyar ne ya sa suka zaɓi su zama malaman suka fata suka jefar da ita ba baki komai take ba kwana nan a duniya muna kira dan Allah dan annabi a cire girman kai shedan fa duk ibada sa duk ilimin sa saboda girman kai ne ya jawo masa Allah ya fishi da shi abin da nake so ka duba kanka ka ce kai ne kai kuskure ba mutane suka kuskure ba ka sa kai ne kai kai mistake ba mutane suka mistake ba kullum kan kasa kai ne mistake kai ne fahimta ka ba zai kai daidai ba daga ta duk al'ummar na yanzu ka zuwa duk mutane masu lafiya ka ce ga mushrikai dan Allah Allah kai kana taimakon annabi ne ko kana ibon kayan annabi kana bawa shedan bayan ko an kawo shedan da annabi ne kowa manzon Allah sallallahu alaihi yana kira zuwa ga hanyar Allah shedan kuma yana kira zuwa ga ga ga hanyar bata to yanzu me annabi yanzu yana koyarwa ne me malaman da suka zuwa koya mana wallahi tallahi idan bayan Allah nan ba ku tuba ba kuka zo ka yi tuba kuka sallama ba wallahi ku ne za ku fara nadama ku ne za ku fara kuka da idanunku dalili saboda wayannan bayan Allah control da suke yi na jama'a na cewa idan ta gari su ki su ce a bari a bari wallahi ran da aka rasa su makiyansu su za su fara kuka da idan su sai wayo Allah wallahi wayo kai tuna saboda yanzu ba komai bane saboda mu masu biyayya ne masu ji muna ji ne amma ran da aka ce ba za a yi biyayya ba fa aka rena malaman mu aka rena abin da suke fada suna fada aka yi banza da abin da suke fada to wallahi tallahi yadda muka tsinke wallahi ba wanda zai iya da wallahi ba da wasa nake ba wallahi ba da wasa nake ba wallahi ba ma tsoron kowa ban da Allah ba ma tsoron kowa ban da Allah kuma wallahi manyan mu su mai da hankali su mai da hankali shagabannin mu wallahi idan ba su yi mutanen magana suka da kafin da musulmi ba duk karfin da Allah ya ba su da Allah zai kwace duk wani ikon da Allah ya ba su wanda suna dama yanzu su yi amfani da damar da suke da su a yanzu kafin Allah ya kwace karfin da ya ba su duk musulmai manya wanda muke da su muna kiran su su ji kanmu su ji tausayin musulmi su ji tausayin mu su kira mutane na su gaya su daina kafirta mu su daina kafirta musulmai su ne suka yi laifi amma dan rashin adalci sai zama to su ake bin baya ku taba jin wani babba ya fito ya ce ya hana sai su daina zaki musulmi ku taba ji amma mu ake son faɗa rika babu rana wallahi dariƙan nan sai mutuwa wallahi babu rana wallahi duk duniya ba mu shakka duk duniya ba mu shakka ta kan addini mu wallahi ba mu shakka duniya ma gaba ɗaya ba mu shakka ka addini wallahi ba mu shakka wallahi ba mu shakka duniya ma ka addini saboda haka ina son zaman lafiya a kasar nan a kai ya musu sai musu kafirta su daina kafirta musulmi su daina kafirta musulmi su dawo hada kai kun gani dai yadda aka mana mai tukuri yadda aka mana a yobe haka za mu zauna haka za mu zauna har ya karar da mu makiya su ya fari da ku wallahi mu tafi da kishin musulunci amma ya kamata ku san yadda za ku bi kishin musulunci ke sa kwace mana yan bidiya kwace wallahi ku koma ku sani bane shi yasa Allah ya gwada ya gwada ya gwada maka ba komai abin da ke gani haka yake ba Allah fa'ala lima yuridu a komai lokaci kullu yawmin huwa fi sha'n وإن من شر إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم saboda haka karka tsayashe ta Allah ya zo misali ya dauko mutumin da babu kamansa mutum biyu da kansa zai daraja wajensa shine annabi Musa amma Allah ya bashi ya zo ya hada shi da wani malami wanda ko Allah ko ba ta sunan da yi ba ita wani bawa wajada abdan min ibadina adina wa rafa da min idina amma nan Musa ya yi biyayya saboda me saboda Allah ya masa umarni duk annabi Musa ya je iliminsa wannan bawa ya masa sharadi ya ce kai ba za ka iya tafiya da ni ba da yake Allah ya saka wani ilimi wanda ni ba shi ne ya sanar da ni ba ya san da wani ilimi kai ba shi ka sani ba saboda haka tafiyan ba zai ba inda ni dai ina roƙonka ka yadda ka yadda ka dauke ni kuma yace to barka da sharadi idan za ka biri dole ka zama to gawa a bayana gawa ba ruwan ka duk abin da gana kai shiru in ba ni ne maka magana ba annabi Musa ba kuma ya yadda yace wala asi laka amra bai ce wala asi laka wala asi laka ba zan saba maka ba kai ya saukar da kansa saboda Allah ya gwada mana ya rubuta mana akan dutse kuma ka tafi din annabi Musa ya wasu abubuwa a shi kadiru wannan kadiru da wannan da aka zo aka hau jirgi aka ba neman jirgi za a hau za a tafi jirgin kana da su rasa jirgi a taimaka musu a kai ma ka dauke zuwa jirgin da aka hau jirgin wata tsuntsuka zai bi ruwa tana zana ta ta ta rasi ruwa shi kenan sai an hadu ya canje musa da ilimi na da ilimin ka idan aka dangana da ilimin Allah idan wannan tsuntsun ya rage tekun nan to abin da muke da shi a cikin ilimin Allah kenan to aka ce aka fara bashi ilimi aka zo aka fara barna barna fili jirgin ruwa na da ke ruwa ka fata shi Allah musa zai shiru ba Allah ya ce a hana a hana barna ba barnan dukiya kuma hana ka jama'a Allah musa zai shiru ita ya za ka yi haka zai gice ya zai ka ce kai bai sai maka kai magana gice ba sai maka kai magana ba ba ta ka san baki ba annabi zai ce ba zan gaya maka ba annabi zai ce ba zan gaya maka ai Allah ne ce ba san barna ai Allah ne ce Allah ne ce sai shiru sai dan Allah kai hakuri kai hakuri wallahi manta mani manta kai ka ga annabi Musa yayi kaga abinda baka da ilimin sa ba za ka yi hakuri ba aka za ka yi abinda yake wannan muni mutum da aka ga ya kashe da wanda zai masa abinda ya sani ai abinda bai sani ba zai masa saboda aka yi kashe mutum abinda an san bai zai yadda ba nan ma yayi magana gaskiya duk muni kisanin nan amma abin yanzu daga haka jama'a wallahi mai dakari wallahi ku ne abin da kai wallahi kar ku yi tsammani shegunan nan makiyan ku ne wallahi masoyan ku ne ba dan masoyan ku ba su ga muku wannan bayanan ba ba su ga bayani ba ga aikin da suke mana cewa su koya mu da zikirin Allah a ko ina saboda shi yake rage fishin da ake sauka tsokar Allah da ake yi duk aikin zare da rana to wallahi ran da aka rana su wallahi an banu an banu to daga tun suna da rai mu yi kokari mutuba mutuba mu da kanmu wallahi su suka dauke mana nauyin da muke gari su suka dauke mana ran da ka rasa su wallahi makiyan su za su fara kuka da hawayen su ame da hankali ame da hankali kar abu duniya da ka kar kar hudu da abun duniya abu banza ne ba abun da yake abu duniya abun banza ka kai da maka da lahira to da kan Allah ke mu ce mu alhamdulillah Allah Allah ka ji kanmu ka ji iyayenmu ka ji iyayenmu da malamanmu da malaman malaman Allah ka zaka da mun da alkhairi Allah ka gafarta mana Allah ka ji duka nan duk abin da zai faru Allah ka ba mu sai Allah ka ba Allah wannan wata mai albarka Allah Allah ina roƙonka Allah ka dauka musu da zama ba kamar yadda ka kariya karfe duk masu neman kariya mutum Allah kariya duk masu neman dauka mutum Allah dauka Maulana Sheikh yana bada addu'a cewa duk a wannan wata kowa bayan sallar farilla ne karanta Fatihar Salatul Fati daya da alamtar kai ba sha daya bayan kuma yayi ya sanya kansa fatiha salatul fati daya karshe ya roki Allah Allah Allah ya karya duk masu neman karya musulunci duk masu neman raba kan musulmi Allah ya karya Allah ya hada kan al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare dukkan lamarin mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى اله وصحبه والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون